إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake tara mu a kalkashin wannan bagire mai tarin albarka a ƙarƙashin wannan masallaci masjidul imam shafi'i a wannan anguwa ta sura bildi domin ci gaba da al-muqaddimah al-ashamawiyya wanda malam abul abbas abdul bari bin ahmad bin abdul ghani rifai al-ashamawi al-qahiri al-azhari al-maliki ya wallafa a yau muna ranar alhamis wanda ya daidai ga 23 ga watan bakwai miladiyar isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2026 wanda ya daidai ga tara ga watan safar hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1448 muna cikin wannan littafi mai albarka wannan kuma shine darasinmu na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi malam ce babu salati jumu'ati babi wanda zai yi magana akan sallah ta juma'a al-jumu'a ana karanta shi kala uku ne idan ka ga dama ka karanta shi bi dhammil mim shine kayi mamimun dhamma sai ka ce al-jumu'a ana karanta shi kuma bi sukunil mim shine ka ce al-jumu'a ana karanta shi kuma bai fathil mim shine kace aljuma'a da yadda mutum ya karanta yayi to ranar juma'a an samu ta wannan sunan ne kamar yadda al-Imam an-Nawawi yake cewa an samu ta wannan sunan saboda a ran nan ne Allah madaukakin sarki ya gama halitta annabi Adam alaihi salam magana ta biyu wasu malaman kuma suka ce ana ce mata yawmul jumu'a ne saboda a wannan ranar ne Allah madaukakin sarki ya hada annabi Adam da matarsa Hawwa magana ta uku wasu malaman kuma suka ce ana ce mata rana ta juma'a saboda a ran nan ne Allah ya fara halitta dukkanin halittu kuma a ran nan ne Allah madaukakin sarki ya kare su magana ta hudu suna cewa abinda yasa ake ce mata ranar juma'a saboda kulayib ya kasance tun lokacin jahiliya yana tara mutane sai a zo bakin masallaci na harami a taro saboda a girmama wannan masallacin kamun musulunci ya zo ranar juma'a larabawa suna ce mata yawmul uruba to lokacin da musulunci ya zo sai aka sanya mata rana ta juma'a malace babu salatin juma'a babi wanda zai yi magana akan sallah ta juma'a malar cewa salatul juma'ati fardun alal a'yani wa laha shurutu wujubin wa arkanun wa adabun wa adarun tabihu takhallufa anha malar cewa salatul juma'ati malar ce ita sallah ta juma'a fardun alal a'yan farali ne akan kowa abinda ake ce ma fardul ayin shine abinda dole sai ka tashi kayi da kanka idan wani bai dauke ma ba kamar sallar azhar sallar la'asar kamar azumi duk wata ibada da kasan wani ba zai iya yin ta maimakon ka ba shine ake ce ma fardul aini malaka cewa fardun alal a'yan ita juma'a farali ce akan kowa malaka cewa laha shurutun wannan abun ya ce walaha shurutun kuma tana da sharuɗa wanda babu yadda za a yi sallar juma'a ta cika sai mutum ya cika wa'annan sharuɗa wa'arkanun kuma tana da rukunai wa'anda sannan ba za ta cika ba sai an cika wa'annan rukuna wa adabun yace kuma tana da ladubba wanda an so a sunnance mutum yayi koyi da wa'annan ladubba wa a'zarun tabihu takhallufa anha mala ce kuma akwai uzurruka wanda ana iya ba mutum dama idan bai samu dama ba ba zai je ranar juma'a to da sallar juma'a kamar yadda malam ya faɗa abu ce wadda ta wajaba akan kowa amma menene hukuncin wanda bai sallar juma'a ba mutumin da bai sallar juma'a ba kawai yayi zamansa saboda kasala ko saboda wani abu wanda dai ba ba dalili bane ba wanda za a cewa mutum ba zai je juma'a ba to wannan malamai suka ce ba za a kashe shi ba saboda hukuncin wanda ya bar sallah shine a kai shi wurin alkali ya sanya shi yayi sallah idan bai yi ba alkali ya masa hukunci idan bai yi ba alkali ya umarni da cewa a kashe shi ya zama kafiri to amma wanda bai sallar juma'a ba ko ko wanda yake wasa da sallar juma'a malamai suka ce shi ba za a kashe shi ba saboda ita sallar juma'a akwai madadinta madadinta shine shine sallar azhar ko da mutum bai je juma'a ba to yayi sabo amma idan ya sallar azhar kuma ba a cewa ya fita daga cikin musulunci malaki cewa fa amma shurutu wujubiha fa sab'atun الإسلام والبلوغ والأقل والذكورية والحرية والإقامة والإقامة والصحة ملائكة وشرط انت wanda yake na wajibi ne malaike cewa guda bakwai ne na farko malace al-islamu akwai musulunci idan kafiri ya sallar juma'a wannan ba sallah ya ba wani abu yayi daban wal bulughu haka malace sharaɗinta na biyu shine ya kasance mutum ya balaga yaro ƙarami sallar juma'a ba ta kasance wajibi a kansa amma kuma idan ya yi tayi wal'aƙlu mada ce haka yana daga cikin sharaɗai na sallar juma'a dole sai mutum ya kasance yana da hankali wanzu kuriyatu sai mutum ya kasance kuma namiji ne don haka mace sallar juma'a ba ta zamanto wajibi a kanta ba amma idan tattahi kuma ta yi daidai wal hurriyatu malace haka kuma sai mutum ya kasance yana da hurriya yana da incin kansa ya kasance ba bawa ba ne saboda idan ya kasance bawa ne dukkanin lokutan shi na mai gidan shi ne kenan ba zai je ya yi sallar juma'a ba sai in mai gidan shi ya lamunce mushi ya tafi ya yi sallah wal iqamatu mala yake cewa sharaɗi na bakwai koko na shidda shine sai mutum ya kasance ɗan gari ne misali mutumin da yake balaguro wannan mutumin shi ba za a ɗora masa sallar juma'a ba wasu hatu haka kuma zaraɗi na ƙarshe wanda yake wajibi ne sai mutum ya kasance yana da lafiya saboda hadisi da ya zo hadisin jabir dalla ta ƙara tabbata a gare shi Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatul jumu'ati wajibatun ala kulli muslimin illa fi arba'atin Allah yana cewa sallar juma'a wajibi ce akan kowane musulmi sai dai mutane guda hudu yana daga cikin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana shine ya kasance mutumin nan yana da lafiya kuma ya kasance ba mace bane kuma ya kasance ba bawa bane wannan shine sharadai guda bakwai wanda malam ya zana wanda dole ne sai mutum ya kasance ya cika wa'annan sharaɗan guda bakwai sannan sallar juma'a take hawa kansa malam cewa amma arkanu hafa hamsatun malam yake cewa amma rukunanta malam ce guda biyar ne al'awwalu malam ce na farko almasjidun ladhi yakunu jami'an malam yake cewa dole sai ya kasance masallaci ne jami'i abinda ake ce masallaci jami'a shine masallaci wanda mutane suna tattaruwa suna salloli guda biyar don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sallar juma'a ba sai a masallaci koko a bagire wanda yake mutane suna tattaruwa suna sallah don haka wuri in dai ba a tattaruwa ana sallah guda biyar a ciki to bai cika rukunnan da za a yi juma'a a ciki ba wani sa'in za ka ga an yi masallaci an liƙe sa ba a komai sai juma'a wannan masallacin bai cika rukunan da za a yi sallar juma'a a ciki ba malai ke cewa wasani aljama'atu abu na farko malai ce dole sai ya kasance mutane suna tattaruwa kamun mu kai rukuni na biyu rukuni na farko malace almasjidul ladhi yakunu jami'an masallaci wanda yake kasancewa jami'i ne ana tattaruwa ana salloli guda biyar to anan malamai sun tattauna wata mas'ala misali masallatai da ake ginawa a cikin makarantu masallatai da ake ginawa a university haka ko ko masallatai da ake ginawa a barikin sojoji to shi menene hukuncin yin sallar juma'a a ciki misali a ce ga wani masallaci ko a cikin gidan kaso ko a cikin wata makaranta ko ko ga wani masallaci a barikin sojoji to me hukuncin sallar juma'a a ciki sallar juma'a a cikin irin wa'annan masallatan ba za ta inganta ba sai ta cika sharaɗa guda biyu sharaɗi na farko ya kasance dama masallacin ana yin salloli guda biyar a ciki sharaɗi na biyu ya kasance kuma idan lokacin juma'a ya yi za a buɗe ƙofa mutane wa'anda suke na waje ne su shigo domin su yi sallah a ciki amma idan ya kasance kuma ba za a ba da dama ba kowa ya shigo to su ma bai halitta su yi sallar juma'a a ciki ba ya kamata su fita waje su nemi masallaci wanda yake jami' ne wanda babu kaidi a ciki sai su yi sallar juma'a a ciki malace athani malace rukuni na biyu aljama'atu wa laysa lahum haddun inda malikin bal la budda an takuna jama'atan tataqarra bihim qaryatun ورجح بعض أئمتنا أنها تجود باثني عشر رجلا baƙina lisalamiha malaiki cewa sharaɗi na bi aljama'atu dole sai an samu tattaruwan mutane a bagiran da za a yi sallar juma'a walai salahun haddun inda malikin a wajen imamu malik babu wani adadi da za a cewa sai mutane sun taru tukwana a yi sallar juma'a a wajen imam malik idan aka samu mutum uku to sun isa a yi sallar juma'a da su idan aka samu liman ya shiga gaba aka samu mamu guda biyu to sun isa su yi sallar juma'a a wajen imam malik balla budda an takuna jama'atan ta taƙarra bihin ƙaryatun yake cewa amma abin da ya fi zama wajibi shine balla budda balma bai kasance ba ko ko balla budda dole sai ya kasance an takuna jama'atan ta taƙarra bihin ƙarya sai an samu jama'a wanda sun isa su kafa gari to a lokacin nan ne a wajen wasu malaman malikiya ake iya sallar juma'a idan aka ce jama'a wadda suna iya kafa gari wanda za su iya noma a garin su rayu sannan kuma za su iya nema ma kansu ruwan da za su rayuwa a tattare da su sannan kuma idan da za a ce wani zai kawo musu farmaki ya yaƙe su suna iya kare kansu wannan shine abun da ake nufi balla budda an takuna jama'atan tataqarra bihin qarya to wannan kuma dole sai an samu jama'a wadda suna iya kawo gari suna iya kafa ɗan ƙaramin ƙauye ko ɗan ƙaramin gari wannan kuma ana samun saɓani daidai yanayin wayewar mutane a wani wurin inda babu tashi hankali mutum biyu ma zuwa uku sai su kafa gari a wani wurin kuma dole sai mutum ɗari a wani wurin kuma dole sai mutum dubu to haka dole dai sai an samu wata jama'a wadda a iya yankin da kuke rayuwa wa'annan jama'a suna iya zuwa domin su kafa gari malam ce warajjaha ba'du a'immatina annaha tajudu bisnai ashara rajulin malam yake cewa wasu kuma daga cikin malaman sun tafi akan cewa sallar juma'a ba za ta tabbata ba illa bitnai ashara rajulin ba za a yi sallar juma'a ba sai ta kasance tara da mutum goma sha biyu saboda hadisi da ya zo hadisin umar da dalla ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa lokacin da muna zamne tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ga wasu jama'a sun taho tare da abinci dukkanin mutane sai suka tahi wajen wa'annan mutanen sai suka bar mutum goma sha biyu a ƙarƙashin wa'annan mutumin goma sha biyun ne Allah maɗaukakin sarki ya saukar da cewa ya wa'idara au tijaratan aulaha ومن فضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة to a ƙarƙashin wannan hadisin sai aka cirato wannan maganar cewa sallar juma'a dole sai ya kasance mutum goma sha biyu sun tattaru a kanta malar ce ba ƙila lisalamiha wanda suna nan tun lokacin da liman ya fara hudu ba har sai lokacin da liman zai ƙare sallah misali da za a ce ga mutum goma sha biyu amma cikin wannan mutumin goma sha biyu kamun a tada sallah sai ɗaya a wallarsa ta warware ko ko ɗaya wani uzuri ya kama shi ya tashi ya gusa to su ma wa'annan mutanen ba sallar juma'a ba ce suka yi sallar azahar ce suka yi a cikin wa'annan mutanen guda goma sha biyu da za su yi sallar juma'a sai ya kasance babu ɗan balaguro a cikinsu sai ya kasance babu yaro a cikinsu sai ya kasance babu mace a cikinsu sai ya kasance babu bawa a cikinsu sai ya kasance wa'annan mutanen guda goma sha biyu sai ya kasance dukkaninsu musulmai ne masu hankali ne kuma maza ne to a lokacin nan ne ake kilga cewa idan mutum goma sha biyu suka samu to sallar juma'a jayi to kaga mu kuma a yanzu muna ganin cewa kakkasa masallacai da aka yi abu ne wanda an zo da wata sabuwar bid'a ko abu ne wanda bai kamata ba a abu ne wanda in dai duk masallacin da aka buɗa za a iya samun mutum goma sha biyu su zo su yi sallar juma'a to sallar juma'a jayi kuma babu bambanci tsakanin waccan da wannan sharaɗin sallar juma'a idan mutum dubu suka yi haka mutum goma sha biyu suka yi duka sallah ce duka sallar juma'a sunanta mana yake cewa a thalisu mana ce rukuni na uku al-khutbatul ula wa hiya rukunun ala sahihi wa kadhalika al-khutbatu thaniyati ala al-mashhuri wa la budda an takuna ba'da az-zawali wa qabla as-salati وليس في الخطبة حد عند مالك أيضا ولا بد أن تكون مما تسميه العرب خطبة وتستحب الطهارة فيهما في وجوب القيام لهما تردد مالك تركني نأكشين الخطبة الأولى شين خطبة تفرقو لمن زاي إتما وانا الركن يتي نتكر ركن ننسل رجماء مالك تعالى الصحيح أكان أبن يكسنتي شين akan abin da ya kasance ya fi inganci bala cewa kadhalika al-khutbatu ath-thaniyati 'ala al-mashhur yace haka ita ma khutba ta biyu da liman zai ita ma abu ce wanda take rukuni ne akan abin da yake shi yafi inganci wala budda an takuna ba'da az-zawali bala yake cewa kuma dole sallah sai ta kasance lokacin sallar juma'a sai ya kasance ba'da zawali bayan rana ta gushe bayan rana ta gama fitowa daga cikin daga cikin kowanta to a lokacin da aka yi sallah lokacin bai yi ba to wannan sallar juma'a ba ta yi ba wasu malamai kuma suka ce ba'da zawali abinda ake nufi shine lokacin sallar azhar daga lokacin nan ne yanda ka san lokacin sallar azhar to haka nan ita ma sallar juma'a amma wasu malamai kuma na hanabila suna ganin cewa za a iya yin ta irin karfe tara irin karfe goma irin karfe goma sha ɗaya saboda wani hadisi da suka yi dogaro da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah da sahabbansa bayan sun dawo kuma za su tafi wajen kiyansu kuma mun sani cewa larabawa suna tafiya kiyo ne kamar rana ta bushe suna tafiya kiyo ne kamar rana ta yi zahi amma dai abin da ya fi shi ne sallar juma'a ana yin ta ne lokaci na sallar azahar malace walaisa fil khutbati haddun inda malikin malace khutba ba ta da wani haddi a wajen al'imam malik idan liman ya ga dama zai iya yin awa biyu yana muku hudu ba idan ya ga dama ya awa daya idan ya ga dama ya awa daya da rabi amma malamai sun ce kaman liman ya takaita hudu ba wannan yana daga cikin kuma fiqhu na liman za a iya gane cewa liman yana gane salon yanayin yadda mutane suke rayuwa wani cikin rana wani ya baro dukiyarsa wani ya baro shagonsa ya kamata kuma liman ya tsawaita ba malaci wala budda an cakuna mimma tusammihi al-arab khutbatan malaki cewa ya kasance dole sai ya kasance ita khutbai yana daga cikin abinda larabawa suke ce ma khutba amma abinda malai ya kamata ya ce ولا بد أن تكون مما تسميه كوكو مما يسميه النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ya kasance sai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi kutuba shine abu na farko liman ya fara da gode ma Allah madaukakin sarki abu na biyu liman ya garza Allah ya yaba Allah abu na uku liman ya yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na hudu sai liman ya tunatar da mutane abin da ya kamata ya tunatar da su a daidai wannan bayyana saboda ita sallar juma'a ana tunatar da mutane ne daidai gwalgwadon yadda suke da bukata daidai gwalgwadon yadda hutuba ta zo idan hutuba ta zo wata nazila wani abu ya faru wanda mutane suna bukatar a yi bayani a kansa to bai kamata kuma liman ya ƙetare saba ya je akan wani abu misali a ce juma'a ce ta fado a tsakiyar ramadan ko ta fado a ƙarshen ramadan to liman sai ya duba ya ga menene zai yi daidai da wannan lokacin kaga bai kamata ba kuma a ce hudu ba ta zo a wata a kwana goma na ƙarshe na ramadan kuma a sami liman yana magana akan hajji ko a same shi yana magana akan wani abu wanda bai yi kama da wannan abu ba mana ce wa tustahabbu taharatu fihi ma fi wujubil qiyam wa fi wujubil qiyam lahumma taraddud mana ke cewa tustahabbu taharatu kuma an so cewa liman ya kasance yana da tsarki lokacin da za a yi hutuba ta farko ya kasance yana da tsarki lokacin da za a yi hutuba ta biyu mala ya ce wa fi wujubil qiyami lahuma taraddudun mala ce amma akwai akwai sabani akan tsayuwar da liman za yi lokacin da yake hutuba na farko da lokacin da yake hutuba na biyu amma abin da yafi shine cewa wajibi ne liman yayi tsaye a lokacin da yake wannan hutubai ya kasance liman yana tsaye lokacin da yake kutuba na farko ya kasance liman yana tsaye a lokacin da yake kutuba na biyu wannan shine abin da ya zo a da yawa daga cikin malamai na mazhaba ta malikiya da ma wanda ba mazhaba na malikiya to kamun mu je rukuni na biyar menene wani lokaci ne lokacin sallar juma'a yake karewa lokacin sallar juma'a yana karewa ne lokacin da lokacin sallar la'asar ya kusa shigo wato a lokacin sallar juma'a ita ma lokacinta ya kare misali da za a ce a lokaci ba zai baka dama ka yi raka'a biyu ba lokacin sallar la'asar zai shigo to wannan ba sallar juma'a ba ce mutum zai azhar ce mutum zai yi malayci arrabi'u na biyar arrabi'u malayci na biyar al'imamu ومن صفته أن يكون ممن تجب عليه الجمعة احترازا من الصبي والمسافر وغيرهما ممن لم تجب عليهم ويشترط أن يكون المصلي بالجماعة هو الخاطب إلا لعذر يمنعه من ذلك من مرض أو جنون أو نحو ذلك ويجب انتظاره للعذر القريب على الأصح ما لك تعرفني نبيا shine dole sai an samu liman al'imamu dole sai an samu liman wanda shine za ya ja mutane domin wannan sallar malar cewa min sifatihi yana daga cikin siffofin shi limamin an ya kuna mimman tajibu alaihil jumu'ata ya kasance yana daga cikin wanda sallar juma'a ta wajaba a kansu ihtirazan min as-sabiyi wal musafiri malaka cewa saboda a fidda wanda yake yaro ne da wanda yake dan balaguro ne a wajen mazhaba ta malikiya wanda yake balaguro baya yin sallar juma'a haka yaro wanda bai balaga ba baya yin sallar juma'a amma abin da yafi shine bako yana jan sallar juma'a wannan shine abin da yafi inganci mala ce wa yushtaratu an yakuna al-musalli bil jama'ati huwa al-khatib illa li'udrin yamna'uhu min dhalika mala ce kuma ya zamanto sharadi ya kasance an ya kunar musalli bil jama'a ya kasance wanda za ya yi ma mutane sallah ta juma'a huwal khatib wanda yake yin sallah guda biyar a masallacin ya kasance huwal khatib shine liman illa li udrin yamna'uhu min dalika sai dai wani uzuri wanda zai hana shi ya zo ya bada sallah min maradin ko na rashin lafiya aw jununin ko hauka aw nahwi zalika malace ko wani abun da ya kama da haka wayajibu intiwaruhu lil qudr al qarib ala al asahi malace kuma ya zama wajibi a jira liman koda zai yi latti latti wanda yake ba mai tsawo ba misali liman ya yi lattin minti goma minti biyar minti sha biyar minti ishirin har zuwa minti talatin to za a iya jiran liman amma abin da ya wuce minti talatin ya kai minti arba'in ko ya kai awa guda to sai a samu daga cikin mutane wani ya tashi ya yi ma mutane sallah a wajen mazhaba ta malikiya wanda yake ba da sallah biyar a masallaci shine ya kamata ya ba da sallar juma'a wannan shine abin da mazhaba ta malikiya ta tafi a kansa amma abin da ya fi inganta shine ko da ba shi yake ba da sallah biyar ba a masallacin zai iya zuwa don ranar juma'a ya ba da sallah saboda wani limamin da ka same shi yake ba da sallah guda biyar amma ba zai iya juma'a ba zai iya kutuba ba ko wani abu da ya kama da haka mala ya ce alkhamisu rukuni na biyar maudu'ul istitan fala tuqamu aljum'atu illa fi mawdi'in yustawtanu fihi wa yakunu mahallan lil iqamati yumkinu almathwa fihi baladan kana aw qarya mala yake cewa sharadi na biyar shine mawdi'ul istitan ya kasance bagira da za a yi sallar juma'a ya kasance wuri ne wanda mutane suna zama don haka ba za a je a yi masallacin juma'a ba a gehen gari inda masallacin nan shi kadai ne babu mutane a gefensa wannan masallacin bai cika rukuni na sallah ta ta juma'a ba al-istitan sai ya kasance a wurin da ke akwai masallaci to akwai gidaje na mutane saboda mutane sun kashi kashi uku akwai mustautin wanda shi ɗan gari ne wanda ya zo ya zamna gari ya yi niyyar zai zamna tsawon wata guda ko ko mustautin wanda shi ne misali mutum ya yi balaguro ya je ya koma wani gari da niyyar ya koma zama wannan garin har abada wannan shi ne ake ce ma'al istitan ko ko muqim shi ne mutumin da ya zo domin ya yi sati shekara shekara biyu ya tafiyarsa akwai musafir akwai dan balaguro kuma da ce rukuni na biyar shine al-istitar dole sai ya kasance akwai mutanen da suke rayuwa wurin rayuwa har ta abada ba zai yi a ce an yi masallaci a wurin da babu mutane ba babu masu rayuwa a wurin sai dai ranar juma'a zo a bude a yi sallah malai ce wa yakunu mahallan lil iqamati yumkinu al-mathwa fihi baladan kana aw qarya malai ce dole wurin da za a yi sallar juma'a ko masallacin da za a yi sallar juma'a sai ya kasance wuri ne wanda mutane suna iya zama a ciki yumkinul mathwafi mutane za su iya rayuwa a wajen baladan kana aw qarya malace ya kasance babban gari ne koko ya kasance dan karamin gari ne malace wa amma adabul jumu'ati fa thamaniyatun malace amma la dubba na sallar juma'a malace guda takwas ne wanda su ba sharaɗi ba ne su ba wajibi ba ne amma dai an so yana daga cikin membabin nadibi an so a sunance kowa ya ƙoƙari ya siffantu da wa'annan siffofin guda takwas mala ce na farko al'awwalu al-ghuslu laha wa hiya sunnatun inda al-jumhur mala ke cewa sharaɗi na farko shine mutum yayi wanka saboda ranar sallar juma'a wannan sunna ne a wajen dukkanin malamai na fiƙihu inda jimho a wajen dukkanin malamai na fiƙihu malaci wa min shurutihi an yakuna muttasilan bin rawahi malaci yana daga cikin sharaɗan wanka na sallar juma'a ya kasance ya cuɗanyi da lokacin da kai zaka tafiya masallaci ba a so ka yi wankan sallar juma'a ba ka zo a fada ka yi zamne ba a so ka yi wankan sallar juma'a ba sai bayan awa biyu awa uku ka tafi masallaci a so ake lokacin da kai wanka kuma kayan niyyar tafiya masallaci ne fa in iktasala washtaghala bi ghada'in aw nawmin a'ada al-ghusl 'ala al-mashhur malace idan mutun yayi wanka na sallar juma'a sannan yaje ya ci abinci aw nawmin ko yaje yayi kwana na awa biyu ko na awa ɗaya a'ada al-ghusl 'ala al-mashhur malace to wannan mutumin da ya sake wannan wankan akan abin da shi yafi inganci a wajen sauran malamai mana ce athani mana ce ladabi na biyu shine asiwa ya kasance mutum yayi aswaki ko yayi buras ko wani abu da ya kama da haka mana ce athalisu mana ce ladabi na uku shine halqu sha'ri mutum ya kasance ya rage gashin kansa wannan a mutumin da yake da yawan gashi kenan amma wanda baya da yawan gashi mai zamanto duk lokacin sallar juma'a ba duk sati sai yayi aski mana ce arrabi'u na hudu taqlimul azahir shine mutum ya cire a akai fassata kafa da akai fassata hannu mana ce alkhamisu na biyar tajannubu ma yatawalladu minhu ra'ihatul karihatu mana ke cewa mutum ya gujanci abinda zai sa shi ya zan kin wari misali mutum ya guji cin albasa ko tafarnuwa ko ko mutum ya guji zuwa masallaci da kaya masu dauda misali mutum ne dan garaj ya yi dauda ba wai na ce garaj ba aiki ba ne mai kyau amma dai kana dauke da warin essence kana dauke da warin bakin mai ya kamata a ce ka kutsa mutane ba ka shiga cikin sahu duk mutumin da ya san yana da wani datti ko ya ji wata albasarsa ko ya yi wani aikinsa da shi kan kanshi ya gamsu da cewa jikinsa yana fidda iska marar daɗi to abin da ya fi idan ya zo masallaci ya koma gefe ya shimfiɗa tafin shi inda babu kowa ya sanna shi kadai mana yake cewa alkhamisu na biyar tashan nuhu ma ya tawalladu min hurra'i hatul kariha asabisu mana ce na shidda at-tajammulu bi thiyabil hasanati mana yake cewa na shidda shine mutum yayi kyawu ko ko ya sanya kaya wa'anda suke masu kyau idan aka ce kaya masu kyau a ranar juma'a shine an fi so mutum ya sa kaya harare sawa'an sabi ne ko ko tsohin kaya ne ya kasance dai ba su da dauda amma idan idi ce kuma abinda ake nufi da kaya masu kyau shine mutum ya sa sabon kaya misali da za a ce kana da kwamfule a ranar idi kana da kwamfulen shikka ɗari amma ka taɓa sanya shi amma kana da kwamfule na shikka goma wanda baka taɓa sanyawa ba shine sabo to shi aka fi so mutum ya sanya a lokacin sallah ta idi amma idan ya kasance ranar juma'a ce kuma an fi son mutum ya sa kaya wa'anda suke farare ko da ko ba sabi ba ne malaki cewa a sabi'u na bakwai shine at-tatayyibu laha shine mutum ya sanya turare daidai abun da yake da shi na turare ko da na dala goma ne kake iya saye ka sai ka ashe wanda ba za ka yi amfani da shi ba sai ranar juma'a malace athaminu malake cewa na takwas shine almashiyu laha dunar rukubi illa li udrin yamna'uhu min zalika abinda aka fi so shine almashiyu laha mutum ya tayi zuwa sallar juma'a dunar rukubi ba tare da ya hau abun hawa ba illa li udrin yamna'uhu min zalika sai dai wani uzuri wanda yake hana sa ya tafi a ƙasa misali a ce akwai nisa daga wurin da kake aiki idan ka ce ka je ƙasa za ka ɗauki lokaci mai tsawo ko ko a ce kana da gajiyawa ba za ka iya tahiya ƙasa ba ka kwana biyu amma abin da aka fi so mutum idan za ya je masallacin juma'a ya tafi a ƙafarsa saboda za ya je wurin ubangijinsa ne to ana so kuma mutum ya je ma ubangijinsa yana a ƙasƙance mana cewa ammal a'zarul mubihatu litakhallufi anha malka wannan yaran to wa ammal a'zarul mubihatu litakhallufi anha mana yake cewa amma ladubba ko ko uzuri wanda zai baka dama wanda ba sai ka tafi sallar juma'a ba yake cewa min zalika yana daga cikin abun da ake ba mutane dama su zamna a gida ba sai sun tafi sallar juma'a ba mana ce al-maqaru shadid lokacin da ake ruwa waɗanda suke masu tsanani ne ana ruwa masu kabri to liman koda ka zo masallaci ka fara hudu ba sai ka ji cewa ana ruwa to sai ka ce sallu fi diyarikum wa'anda suke gida su tsaya su salla wa'anda suke gaban ka kuma ka musu salla malam yace wal wahlul kathir da lokacin da ake iska iska mai kura ko iska wanda yake doko yake doko tsakkowa wanda yake doko ƙasa to a lokacin idan ana iska mai tsanani to a lokacin kowa sai ya zamna a gidansa ya sallar juma'a malam yace wal mujazzamu alladhi tadurru ra'ihatuhu bil jama'ati malam yace wal mujazzamu da mutumin da aka yi masa kaho misali mutum ne an masa kaho ko an yi masa wata tiyata an yi mishi wani aiki wanda aikin nan yana fidda dati mai wari misali kana da wani bandejinka ko kana da wani kurjinka ko kana da wani ciwonka wanda yana fidda wari to wannan an baka dama ka zamna a gidanka kai sallah ba sai ka je cikin mutane ba wasu kuma suka ce idan kana iya tafiya za ka kai a masallaci da ciwonka amma kuma ka koma gefe kada ka haɗa sahu tare da mutane ka koma gefe inda ka san wani ba zai zo ya haɗa sahu tare da kai ba amma yanzu mutanenmu mutum yana da ciwo ciwon da akwai kyama ba ka iya haɗa ido da shi amma sai ya zo tsakiyar mutane ya laye sahu ko ko ya zo sahun gaba ya zamna yana cuta ma mutane to duk mutumin da ya san yana da wata larura ko da majina kake kasancewa za ka cutar da na kusanka da yawan hace-hace da sauransu to ba a so ba ka shigo cikin mutane sai ka koma gefe kai sallaka kai kadai malace wal marad malace haka mutumin da bai lafiya shi ma an ba shi dama ya zamna a gidansa ba tare da ya yi sallar juma'a ba sai ya yi sallar azahar mala yake cewa watan ridu bi an yakuna indahu ahadun min ahlihi maridan kazzawjati wal waladi wa ahadul abawaini wa laysa indahu man ya'unuhu fayahtaju ila takhallufi li tamridihi malace wat tamridu da mutumin da yake jinya shi ma mutumin da yake jinya an ba sa dama ya zamna ya kula da marar lafiyarsa ba zai yi ba an samu jini ka bar shi ka tafi saboda kai sallar juma'a ko an samu mutum seron ko ko mutum yana bulle-bulle wanda sai an rike sa kuma babu wanda zai rike ma shi amma ka bar shi ka tafi sallar juma'a malace bi an yakuna indahu ahadun min ahli kamar dai a ce kana tare da wani daga cikin dangin kamaridan wanda bai lafiya malace ka ce kamar matarka matarka ba ta lafiya wal waladi malace ko danka wa ahadin abawaini ko ko daya daga cikin uwayenka ko mamarka ko babanka wa laysa indahu man ya'uluhu kuma babu wani wanda zai kula da shi fa yahtaju ila takhallufi li tamridi to anan ma shari'a ta baka dama ka zamna ka kula da shi saboda ka kula da jinyarsa ya kasance dan uwa ne ko da ne ko mama ne ko baba ne ko koɗa ne kana jinyarsa a cikin gida babu wani wanda zai kula maka kuma kana tsoron ka tafi ka barsa to anan sai ka zamna domin ka kula da rashin lafiyarsa mala ce wa min zalika yana daga cikin abun da zai sa a mutum uziri ya zauna gida ba tare da ya tafi sallar juma'a ba iza uhtidira ahadun min aqaribihi aw ikhwanihi iza uhtidira idan mala'ika ya zo ahadun min aqaribihi aw ikhwanihi idan mala'ika ya zo ɗaukar ran wani na kusa da kai ko mala'ika ya zo ɗaukar ran wani daga cikin ɗan uwanka alhali kai kuma kana kusansa to a wannan lokacin an baka dama ka tsaya ka kula da shi ba sai ka tafi sallar juma'a ba misali mutum ne yana tattare da kai amma yana ɗaukar rai ko babu wani wanda zai kula in ba ka nan to sai ka zamna ka kula da wannan mutumin dan uwan naka ka duba yadda shari'a take da sauki yadda shari'a take koya mana tausayi haka da za a ce a cikin gida wani mutum ya rasu ko babu wanda zai tsaya ya kula da shi to sai ka zamna ka kula da shi ba sai ka tafi sallar juma'a ba saboda ibnu umar wata rana ya shirya za ya tafi sallar juma'a sai aka kira sa aka ce masa ga wani sahabi ya rasu sai ibn umar ya fasa zuwa masallaci domin ya sallar juma'a ya tsaya ya kula da wannan mutum misali mutum ne yana hannu-hannu ga allah ko kuma mutum ne ya riga ya mutu to kuma babu wani wanda zai tsaya kula da wannan gawar in ba kai ba sai ka tsaya ka kula da wannan gawar ba tare da ka tafi sallah na juma'a ba haka kuma ko da ana sallah ne sai aka ce ma ga wani mutum can ya faɗi baya lafiya misali kana cikin masallaci ana hudu ba sai aka zo aka ce ma ga babanka can ya faɗi ko ga ɗanka can ya faɗi ko ga wani ɗan uwanka can ya faɗi wanda babu wanda zai kama shi in ba kai ba to shara ba ta baka daman ka ce sai na yi da sallar juma'a ba a za ka gabce ka zo ka kula da wannan ɗan uwan naka sallar juma'an daga baya sai ka yi sallar azhar malam yake cewa qala malikun malam yake cewa imam malik yana faɗa في الرجل يهلك يوم الجمعة فيتخلف عنده رجل من إخوانه ينظر في شأنه ولا بأس في ذلك الإمام مالك يتشي في الرجل يهلك يوم الجمعة متمن يموت أرال الجمعة فيتخلف عنده رجل من إخوانه sai a samu wani mutum daga cikin 'yan uwansa ya tsaya kula da gawarsa yanzuru fi sha'anihi la ba'sa fi zalika yana kula da sha'anin wannan mamacin al-imam malik yace babu matsala a cikin wannan mutum ne ya rasu a cikin gida to sai a ce to mu za mu je juma'a kai wani ka tsaya ka kula da shi to kai idan ka tsaya ka kula da shi sallar juma'a ta sabka a kanka idan suka dawo sai kai sallar azhar mana cewa minha mala ce yana daga cikin abun da za a mutum uzuri ba sai ya tafi sallar juma'a ba lau khafa ala nafsihi min darbi zalimin idan mutum ya ji tsoron in ya fita juma'a wani mutum ya zalunce shi misali gari ne wanda akwai matsalar security akwai matsalar tsaro to ba za ku ce dole sai kun yi sallar juma'a ba garin ku yana da matsalar tsaro to yin sallar juma'a hadari ne a gare ku amma duk da haka sai ka gani maman mu sun kankame dole sai an yi sallar juma'a sai an zo an tada juma'a ko ba ya tashi ko wani ya zo ya halba bindiga ya kashe mutane to inda akwai matsalan tsaro to mutum ya yi zamansa a gida shi ne ya fi zama aula au habsihi ko ko kana tsoron idan ka fito a tare ka misali a ce ga wani wuri za ka tafi sallar juma'a amma kana tsoron in ka fito yan bindiga su tare ka ko kana tsoron in ka fito bandi su tare ka su amshe ma abin da yake hannunka to sai ka yi zamanka ba sai ka tafi sallar juma'a ba wa akhdhi mali ko ko kana tsoron in ka fito sallar juma'a wasu su tare ka su kwace ma salula ko su kwace ma kudinka wa kadhalika al-mu'sir yakhafu an yahbisahu gharimuhu haka mutumin da ake nema mutumin da ake nema wani dan adawa yana neman sa domin ya kashe sa to mutun ne yana neman ka domin ya cutata ma ba tare da wani laifi ba to sai ka labe ka yi zaman ka a cikin daki ba sai ka tafi sallar juma'a ba alal asahi mana ce wannan shine abin da yafi inganta mana ce wa min zalika yana daga cikin abin da ake yi mutum uzuri a kansa ba sai ya tafi sallar juma'a ba malaci al'amma makahu alladina qa'ida lahu wanda baya da wanda zai jan sai ya kai sa masallaci amma law kana lahu qa'idun malaci idan kuma ya kasance wannan makahon yana da wanda zai iya jan sai ya kai sa sallah aw kana mimman yahtadi lil jami'i koko makahon da ya kasance yana iya zuwa sallar juma'a ba tare da ɗan shamaki ba ba tare da ɗan rakiya ba fala ya juzu lahu takhalluf malace to wannan shari'a bata ba sa dama ya zaman sa gida ba wa yahrumu as-safaru inda zawali min yawmi al-jumu'ati ala man tajibu alayhi al-jumu'a malaike cewa haka kuma bai ya zaman to haramun mutum yayi balaguro da safe cikin mutumin da sallar juma'a ta wajaba a kansa misali kana zaune a gida kawai sai ka tsira balaguro zuwa karfe tara ko zuwa karfe goma to wannan a wajen mazhaba ta malikiya bai kamata ba amma abin da ya inganta shine ko da ranar juma'a ce balaguro ya kama ka za ka iya yin balaguranka ba za ka ce za ka zamna ba sai an yi sallar juma'a ka tafi mala ce wa kadhalika ya haramu alaihi kalam mala ce haka kuma ya zamanto haramun ne mutum ya yi magana a lokacin da ake sallar juma'a saboda hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa idan mutum yayi magana sai ka ce mishi yayi shiru a ranar juma'a alhali liman yana huduma mala ce fa qalla gauta manzo Allah ya ce to wannan mutumin ya zo da magana wanda take ya sassan magana kamar mutum ya dumin gamtsi ne a gabanka to daidai yake da mutumin da yake da yake magana a lokacin da liman yake huduma amma kana ga mutanenmu kuma wannan mun mai da shi ba komai ba hatta masu ilimi za ka ga sai liman ya fara hudu ba sannan a zankin kuskus to wannan manzo Allah yake cewa magana ce wadda tana ya sassan magana ce in dai ba wani uzuri ba wanda ya zamanto dole a yi magana mala ce wan nafilatu mala ce haka kuma ba a yin nafila wal imamu ya khutubu lokacin da liman yake khutuba sawa'an kana fil khutbati al ula mala ce ɗaya ne kutuban ta farko ce aufin thani ya ce ko ko kutuba ta biyu ce to yaushe ne liman mutum zai yi nafila misali mutum ne ya zo amma liman yana cikin sallar kutuba shi kuma yanzu ya zo masallaci to wannan mutumin shari'a ta ba shi dama sai ya raka'a biyu tahiyyatul masjid ya yi su a gajerance sai ya zamna ya saurari kutuba ta nema amma mutumin da yana cikin masallaci shi ba zai tashi lafula ba sai lokacin da aka kira sallah liman ya fara hudu ba sannan sai ya tashi ya nafila to wannan shi ne aka haramta masa yin nafila idan ka je masallaci da wuri liman ya fara hudu ba to kada ka tashi domin ka yi nafila amma idan ya kasance ka kabarta sallah kana kayi raka'a daya sai liman ya shigo to za ka ido cika gudakka ne sai ka salamci sai ka zamna amma saɓanin wasu za ka ga cewa yanzu idan aka kira sallan na farko daga sallar juma'a aka kira kiran sallah na farko za ka kowa ya miƙe za ya nafila to wannan ma ba a so mutum ya yi nafila ba lokacin da liman ko lokacin da aka kiran sallah na farko saboda kada mutane su ɗauka cewa yin nafila a wannan lokacin sunna ne ko wajibi ne kusan abun ya zama al'ada lokacin da za a kiran sallar farko za ka kowa ya miƙe e ana iya yi amma kuma ba a so a cika yawan yi saboda wanda bai da ilimi akan abu sai ya zaci cewa sunna ne ko wajibi ne idan kana cikin masallaci aka yi kiran sallah na farko ka tashi ka yi ka yi nafila mala yace wa yajlisu ar-rajul wa la yusalli malaki cewa mutum zai zamna ne wala yusalli kuma ba zai yi sallah ba illa an yakuna talabbasa bi nafalin sai ya kasance yana cikin yin nafila qabla dukhulil imam kamun liman ya shigo fa ya cimma zalika sai ya cika wannan nafilan nasa malak ce wa yahrumul bai'a wa yahrumul bai'a wa yahrumul bai'u washira'u inda al'adad malak ce cewa haka kasuwanci ya haramta lokacin da ake kiran sallah na biyu inda al'adani tani lokacin da ake kiran sallah na biyu shi ma kasuwancin nan ya zamanto haramu malam ya ce wa yusahu in waqa malam ce kuma koda kun yi kasuwanci misali mutum ne an kira sallar na biyu sai kuka yi kasuwanci da shi ya saida ma gida ko saida ma wani abu to idan kuka je wajen alkali alkali yana da ikon ya tada wannan kasuwanci saboda kasuwanci ne an yi sa a lokacin da yake haramu mala ya ce wa yi kurahu tarkul amali yawmal juma'a mala ce haka kuma an kyamaci a bar aiki saboda ranar juma'a kawai mutane su zamana ba za su fita kasuwa ba tun da ranar juma'a ce mutane su zamana ba za su tafi makaranta ba ko ekwar saboda kawai ranar juma'a ce a mala ce an kyamaci wannan amma mu kuma wannan abu ne wanda ake kokarin a tirsasa shi a ƙasa ya kasance a ranar juma'a ba za a yi karatu ba shari'a bata ce kowa ya bar aikinsa ba saboda ranar juma'a Allah cewa idanu zai lissalati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah Allah ya ce kowa ya je ya hada hadansa dan boko ya tai bokonsa ma'aikaci ya tai wajen aikinsa dan kasuwa ya tai wajen kasuwancinsa lokacin da aka kira sallah a lokacin sai ku aje ku je ku yi sallah idan aka yi da sallah kuma aka dawo Allah ce fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah ku wanzu a doron ƙasa ku nema daga cikin falala Allah mala ya ce wa yi kurahutar kul'amali yau mal juma'a mala ce an kyamaci a bar aiki saboda ranar juma'a wata na fulin imami ƙablal khutba haka kuma ya kasance abin ƙi ne liman ya yi nafila kamun khutba liman abin da ake so da ya zo ya hamun bari ba in ya zo ba sannan ya yi nafila sannan ya hamun bari saboda manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zo yana hawa mumbari ne kai tsaye mala cewa kadhalika yukrahu lil jalisi an yatanaffala inda al-adhan al-awwal mala ce an kyamata ga mutumin da yake zamna a cikin masallaci an yatanaffala inda al-adhan al-awwal yayi nafila lokacin da ake kiran sallah na farko wa yukrahu huduru shabba lil jumu'ah mana ce haka kuma an kyamaci yan budurwa ta ta yi masallacin juma'a amma in ya kasance mutane za su fitinantu da kallanta ta zamna a gida ta yi sallah wannan shine ya fi aula amma mu yanzu za ka gacewa sai an tada sallah yaran musu ɗaucewa suna tahiya suna kaɗe-kaɗe koko suna tahiya suna magana to abinda aka so ga mace wadda take budurwa ta zamna a gida ta yi sallata na juma'a wa kadhalika safaru ba'da al-fajr bada yake cewa haka yin balaguro bayan sallah ta al-fajr bayan an sallah asuba kana a gari bayan an sallah asuba sai ka tsira balaguro malaci shi ma wannan an kyamace sa ka bari har kai sallar juma'a sai ka tafi amma wannan a wajen malikiya kenan amma a wajen sauran malamai babu laifi kai balaguron ka zuwa karfe 10 zuwa karfe 11 ko da ko ranar juma'a ne shari'a ba ta hana ba ka yi balaguro ba inda akwai uzurin da za a samu cin ya yi balaguro mana ce wallahu ta'ala a'lam mana ce allah maɗaukakin sarki shi ne ya fi kowa sani a nan za mu kwana abinda muka karanta na daidai allah maɗaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته